الدين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله أقدر شابنا نار shafi na ashirin da bakwai ina za mu tashi wanda waƙi duhu abubuwan da suke warware taimama kalu ru'i kamar abubuwan da suke warware alwala ne ma'ana ka na waƙi wudu'i duk abin da yake warware alwala idan ya faru ga mai taimama to ya karya masa wannan taimama ina fata an gane wala tu salla fariba tani ba a sallatar farilla guda biyu bi tayammumin wahidin da taimama ɗaya. Kowace taimama, kowace sallah sai an yi mata taimamata, ko da kuma taimamar farko ɗin ba ta warware ba, saboda ƙa'idar ittikalu habi salati. In ta farkon ka da ita da sallar farko, taimamar da kai to yanzu wannan ta biyun ai baka sadar da waccan taimamar da ita ba saboda haka sai ka maimaita an samu ittifali dalili na biyu kuma saboda neman ruwan farilla ne dan ka rasa ruwa a lokacin sallan farko ya halatta maka yin taimama to a yanzu a sallah ta biyun neman ruwan shi ma wajibi ne sai in ka rasa to sannan fa tayammamu shi ma sai ka sake yin taimama yawwa amma idan ya zama mara lafiya ne da ba zai iya yin alwala ko wankan janaba ba saboda raunin da yake tare da shi ko jinyar ita ce ta hana shi taɓa ruwa wannan an halatta masa in yayi taimama ya sallaci wannan sallar inda shi farilla taimama ce da'ima wa lokacin wata sallar mai zuwa ma dama bayi da ikon taɓa ruwa wannan an halatta masa yayi sallarsa ta biyu da taimamar farko ina ba ta an gane amma duk wanda rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama to lalle ne sai ya maimaita taimama eh dama mutukar taimama tana nan ta farkon bata warware ba na waƙi buludu wa taimamu bai faru ba to zai iya yin ta da taimama daya wannan a ƙauli mashuhuri kenan mai risala ta maka wa ƙadƙila ya tawagau da kulli salat shi ma an ce a wani ƙaunin sai ya sake ba ya tawagau ba ya tayammamu da kulli salati shi ma an ce duk da haka sai ya yi taimama ga kowace sallah saboda shar'in da na faɗa na farko ittisalu hadi salat shi ma ƙauli ne guda biyu ɗaya an yi masa langwame ɗaya kuma babu langwame wa man tayammama li farida mutumin da ya taimama domin sallar farilla mun gaya maka waɗanda ya wanda ya halatta ya taimama don sallan farilla kowa ma inda ya cika sharaɗi mazaunin gari mai lafiya ya taimamu li faridatin Allah amma wala ya taimamu li nafilati to mutumin da ya sallar wanda ya taimama li faridatin domin yin sallar farilla jaza lahun nawafilu nafilu kuli ya halatta gare shi ba'da ha bayan farilla farilla ce aka ce ba zai maimaita ba amma na fila ko raka'a nawa zai ya halatta inda ya cika sharaɗin yin taimama da farkon ya yi farilla to ya halatta kuma ya yi na fulfuli ba da har wanda aka ce ba ya yin taimama don sallah farillan nan ai don sallan nafila mazaunin gari mai lafiya ai baya taimama don nafila to amma in hali ya kama ya yi don farilla to kuma bai hana masa yin na fulfuli ba da ha bayan farillar ba wa masul musabi da taba alqur'ani ya halatta gare shi inda yayi taimama yayi sallar farilla wa tawafu da yin tawafi a dakin Kaaba wa tilawatu da yin tilawa ta alqur'ani koda da janaba a jikinsa ya rasa ruwa ya yi taimama ya sallan farilla to ya halatta ya karanta alkur'ani da wannan taimama inna wa zalika in ya niyyar aikata waɗannan ayyukan ibada wata salat lokacin da zai yi taimama ya yi ta da niyyar sallan farilla kuma bayan da zai yi nafula ko bayan da zai karanta qur'ani ko bayan farilla zai yi dawafi ka gane a kudirinsa dama akwai wannan kuma da sharaɗin wannan ɗawafin ko tilawar wata salatu bi salatu ta sadu da sallan farillan yana aida da sallan farillan ya kama ɗawafin ko ya kama karatun qur'ani to wannan ya halatta amma aka samu fasili tsakanin sallar tasa da wannan ɗawafin ko karatun qur'ani to har yanzu ke maman nan ba za ta yi masa ba wallan na kharujul waqatu ya sadar da wannan nafilan ko ɗawafin ko karatun tun lokacin sallar farillan bai fita ba ya yi sallar a cikin lokacinta kuma da niyyar zai yi wannan nafular ko karatun ko ɗawafin kuma bai jira sai da lokacin sallar ya fita ba ya fara wannan aikin waje da bi taimumin nafila ya halatta da taimamar da aka yi ta don nafila kullum ma zikira duk abin da aka ambata matafiyi da aka halatta masa yin taimama don nafila da marar lafiya da aka halatta masa yin taimama don nafila to ya halatta da taimama da ya yi ta da niyyar nafila kullum ma zikira duk abin da aka ambata a bayan nan ya halatta gare shi da taimama da ya yi ta don nafila masu musafi wadda wasu din duka ya halatta in ya yi sallan nafilan ya yi tsawafinsa ko ya yi tilawarsa ta ƙur'ani illal farilata sai da sallan farilla ce kadai ba zai yi da wannan taimama dan bai yi ta da niyyar farilla ba ka gane ai sawa'u bayan nafilan zai yi farillan ko kafin yayi nafilan ba za ta masa farilla ba taimamar da yayi ta dan nafila to ba zai yi nafila kafin yayi a ba zai yi farilla kafin yayi nafilan ba ko kuma in yayi nafilan ba zai tashi yayi farilla a bayan ta saboda bai yi ta dan farilla ba ka gane ai wa man sallal isha bi taymumi mutumin da ya sallaci isha da taimama qamal shafi'i wal watri ana maganar mazaunin gari mai lafiya ba matafiyi ko marar lafiya da bai halatta yayi taimama dan lafiya ka gane ai mutumin da halaccinsa kadai zai yi taimama ne yayi sallan farilla banda nafila to idan yayi taimaman nan ya sallar isha kamal shafi'i wal watri ya tashi yayi shafa'i da wutiri ba'da ha bayan sallar isha ko da a ɗabi'arsa da al'adarsa yana jinkirta shafa'i da wutirinsa sai ƙarshen dare ƙarfe biyu ƙarfe ukun dare yana tashi yayi ibadunsa a ƙarshe ya cika da shafa'i da wutiri to idan larura ta sa shi yin taimama yayi sallar isha to yanzu ya saba waccan ka'ida ko ɗabi'a ko al'ada tasa kamar shafi wal watri ya tashi ya kawo shafa'i da wuturi ba a da bayan isha min gairi ta akirin ba tare da jinkiri ba ka gane ai daga yayi sallama to ya tashi ya kawo ya kawo shafa'i da wuturi saboda in bai yi shafa'i da wuturi yanzu da in taimaman nan ta kare ta warware to fa in zai rasa ruwa ko alfijin zai hudu bai halatta ya taimama don shafa'i da wuturi ba inda shafa'i da wuturi ba farilla bane kuma an ce wala ya taimamu alhadiru sahihu li nafilati ko bai halatta yayi taimama dan shafa'i da wuturi ba tunda ba farilla bane gashi kuma shafa'i da wuturi sunna ce mai karfi da ba a so mutum ya bar shi a kowane dare in dai shi balagagge ne mai hankali to sai aka amfara masa shafa'i da wuturi da ishansa inda ya halatta ya tashi ya yi nafila bayan sallan farillar da ya yi da taimama, shafa'i da wuturi ko nafila ne ba farilla ba, to daga ya yi sallar ishan nan kamar shafi wal wuturi ba da ha min gari ta akirin ba tare da jinkiri ba, in ko ya yi jinkiri har wannan taimama ta warware, to fa sai dai in ya samu ruwan alwala sannan ya shafa'i da wuturi. Da za a kwana alfijir ya hudo, sai dai ya yi taimama ya ke sallar asuba. da taimama amma ba magana shafa'i da wuturi balle sana'ar ka talfajin saboda ba a yi su da taimama su kadai daidai in sun biyo bayan farilla wa man taimama min janabatin mutumin da ya yi taimama saboda janaba zai yi taimama tare da janaba a jikinsa bai samu ruwan wanka ba ko larura ta rashin lafiya ta hana shi taɓa ruwa kuma ga shi da janaba zai yi wanka a menene zai yi taimama to fala budda ba makawa min niyyata ya sai ya kudu da niyyar wannan taimama ta janaba din niyyata na hadasi kalam yana bambanta da niyyar jana'a taimama da hadasi babba ba sai janaba ba kuma ko jinin haila ne ya ɗauke ko jinin biki ba a samu ruwan wanka ba ga lokacin sallah zai fita to za ta yi niyyar taimama da niyyar ɗauke hadasi babba ta yi sallar asubanta don kata zama ƙara'i alhamdulillah a shimawi shafi na nawa shafi na goma sha hudu ko na goma sha biyar ai mun gama babu ko kuwa wa amma fada'ilu za mu tafi to shafi na goma sha hudu wa amma fada'ilu wa amma ka ga mustahabban wanka fasitatun guda shida ne na farko albadu bi izalatil aza farawa da gusar da najasa an jasadihi ga barin jikinsa kafin ya kudura niyyar wankan ya wanke duk inda ya san mani ya taba a jikinsa in jinin haila ne ta jini ya ɗauke duk wani jini da ya taɓa jikinta tsakanin cinyoyinta da gusar da wannan jinin in ma jinin biki ne haka kafin a kudura niyyar wanka a fara wanka da farko mutum ya fara gusar da najasa an jasadihi gabanin jikinsa summa ikmalu a aba'i wudu'ihi sannan in yi niyyar wankan ya cika gaɓoɓin alwalansa maratan maratan amma kamar da mai izdiya ya faɗa da aka bari ma ya faɗa maratar wanki ɗaiɗai wannan mustahabi ne in bai yi ba wankansa ya inganta wa gasulul a'ali da wanke maɗaukakan jiki ƙabla al'asafili gabanin makaskantan jiki al'a'ali jam'u a'ala asafil jam'u asfal ka gane ai ya falo wankan daga sama zuwa ƙasa ba daga ƙasa zuwa sama ba mustahabi ne wata salisun rasi bilgasili da ukunta kai bilgasili da wankewa ma'ana da wanke kai sau uku ya kamfato ruwa a tafinsa guda biyu in abin wankan nasa ƙwarya ne ko baho ko wani bokiti ya ciko tafin hannunsa biyu ya zuba a kansa ya cuccuɗa ya cuccuɗa ya ƙara kamfatowa da tafi biyu ya zuba kamar da misala ya siffar damar in ya wanke sau uku yannan ya ba da farilla da sunna da mustahabi a wannan gaba ta kai nasa ka gane ai amma ba yi da su ma in yi zuba ruwa sau ɗaya ma ya wanke yana wadatarwa ya ba da farilla amma ya bar misali ko yau aka masa aski ya wanke kansa uku mustahabi sawa'un yana da su ma ko ba yi da su ma walbadu da farawa bil mayamin da madamaita ka gane ai jam'u almaimana wa ashabul maimana ma ashabul maimana to jam'in su mayami madamaita ma'ana ya fara wanke bangaren dama ta an ce ba ya falo daga sama zuwa ƙasa ba to daga sama zuwa ƙasa ma ya fara wanke bangaren dama qabla al mayasiri gabanin bangaren hagu gabanin mahagunta wa qillatul ma'i da kalanta ruwan wanka ma ihkamil gasili tare da kyautata wankewa algasili aka ce ba gusuli ba amma dole aka faɗa yana ɗauka in ka ce ma a kamil gusul tare da kyautata wanka ma a kamil gasili tare da kyautata wankewa yamin tarifin algusul da algasili eh to duk gabar da ya ɗauko kar ya kwala ruwan da ya fi ƙarfin gabar ya zuba ruwa gwargwadon abin da gabar take bukata amma kuma ma ihkamil kasri tare da kyautata wankewa wannan yana nufin bangare bangare na jiki duk inda zai wanke ya tabbatar ya kyautata wanke wannan ya wanku amma kada ya yi ɓannan ruwa wallahu alamu Allah shine mafi sani akan ka zuba ruwa kaɗan gabar ga ta wanku ba gara ka zuba ruwan da ya fi ƙarfin ka inda zai wanku a samu farillar yawwa kafin a je ga maganar mustahabi alhamdulillah sai ne Izziya shafi na nawa? shi karanta ruwa yana shiga cikin dukkan ayyukan ibada tun daga tsarki har zuwa alwala har zuwa wanka ba a san sannan ruwa saboda hadisin mu'azu bin jabali radiyallahu anhu manzo Allah ya ganshi yana alwala yana kwara ruwa da yawa manzo Allah ce ma hadal israfu ya mu'az wannan wani irin barna ne ya mu'az sai ce a shi ruhi israfu ya rasulullah yanzu a cikin alwala ma akwai barna yace walau kun yace na'am walau kunta ala naharin jari kwarai kuwa ko kana bakin korama da gudana eh ga kana tunanin dai ayyuka ba ma tafki da ala ba yau da gobe zai kafe ba ko a bakin korama da ruwan da yake gudana ko shi irin namu wannan da ruwan yake gudu ko a nan za ka yi alwala ka yi ka ɗebi iya abin da gabar ka take bukata in ka kamfato fiye da gabar ka kayi barna ga shi dai koma zai yi ruwan kuma kogin bai ma san ka ɗiba ba ko duk gaba za ka kamfato da guga ka kwara kogi shi to shi ya san ka ɗiba to amma maza Allah ya ce ka kalanta ruwa ba a san ɓannan ruwa to ballantana wanda ya ɗebo a rijiya ko ya ɗebo a famfo ko a buta saboda ruwa ba a san ɓannan tashi yawwa in kai ka rage wani ma zai amfani da shi to saboda haka kalanta ruwa ayyukan ibada mustahabbi ne bal akwai wanda suke ganin ma ya kai sunna mai risala me yace yace wal gulu fi wal israfu minhu bid'atu yace barnan ruwa bid'a ne ya kawo da ta'ajirin da malam fiqhu ma ba su saba amfani da shi malaman fiqhu a cikin hukunce hukuncensu babu bid'a eh kafa waje sun ce maka wannan abu bid'a ne yawwa sun san farilla sun san sunna sun san mustahabbi sun san haramun sun san makaruhi sun san mubahi yawwa amma ba za ka sun ce maka bid'a ba saboda me bid'an tana da kaso kaso akwai bid'a muharrama akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba dan hudiyadi ya ga maka a cikin ihya usul ko to idan suka ce maka wannan bid'a ne to shi ma sai ya ja su zuwa ga maka ta'arifi bid'a wajiba ce ko bid'a muhsana ko bid'a makruha ko bid'a munkara to kaga wannan ma sabon aiki ne saboda amma duk da haka mai risala a ɓangaren hukuncin ruwa ya kauce wancan ƙa'ida ta su ya ce wal israfu fi bid'atu wa guluwin fi din barnar ruwa a cikin alwala ko wanka bid'a ne kuma zurfafawa ne wuce gona da iri ne cikin ayyukan addini saboda wata hadisi na manzo Allah da ya magana mahazar israfu wannan wani irin barna ne tunda maza Allah kila abu da barna ka san ko abu ya yi muni to ba a san barnar ruwa wajen alwala iziya shafi na nawa dari da tara to fasulun rabewa insha Allah shuruɗin imamati tuf'atun yawwa sharuɗoɗin limanci guda tara ne idan liman bai cika ɗaya ba bai halatta ka bishi sallah ba kowane iri nan yana nufin shuruɗin sihati ne ba shuruɗul kamali ba akwai shuruɗul sihati akwai shuruɗul kamali nan shuruɗul siha yake gaya maka na inganci ingancin limancin liman al'awwalu na farko a tsaharatu tsarki limamin nasa yana da cikakken tsarki na hadasi babba da ƙarami da kuma kabasi ya ce ɗahara dai ta ƙunshi dukkan nau'o'in ta to idan a gaban ka misali ya ɗau buta ya ya kama ruwa ya zo kuma bai yi alwala ba ya wuce zai ma limanci ko a gaban ka ya buga tusa kuma ya wuce zai yi limanci kai yanzu ba ka da ya ƙinu ba da alwala fala tasihu imamatu man sallamu hudisa Eh mun gama sai mu tambaya ko da bayan sallah ne. Fala ta suhu imamatu man salla muhdisan limancin wanda yake sallah yana tare da hadasi limancin sa ba ta inganta in dai ka sani kai ka san cewa yana sallah da hadasi ba kabasi ba limancin sa baya inganta kuma muta'ammidan da gangan yana sane ba yi da alwala yake yin sallah bai halatta ka bi shi sallah ba amma in nasiyan ne ko sahiyan ya yi sallah da hadasi to kai sallar ka ta inganta shi lokacin da ya tuna sallar ka ta bata sai ya saki yanzu ana maganar limancin ka ne ba sallar ka bace ina fata ana fahimta in yi maka sallah da hadasi hali kaunihi sahiyan sai da aka idar da sallah ya tuna a shefa ba yi da alwala kai taka ta inganta shi taka sai ya sake amma muta'ammidan yana sane cewa ba yi da alwala ya sani ya maka limanci to lokacin da kai ka sani taka sallar babu sai ka sani yawwa lokacin da ka gane da ganganye maka sallah ba yi da alwala to da kai da shi duka ba ku da amma in da rabkanuwa ne kamar yadda na faɗa yawwa bai tuna ba a cikin sallar sai da aka yi sallama sannan ya gane cewa fa ba da alwala to kai da ka bishi ta ka sallar ta inganta shi kuma shi kuma sai ya sake wannan sai da na umar shi ya karantar da mu wannan ka duba mu wa malik imam malik ya kawo hadisin sai da na umar lokacin yana khalifa ya yi limancin sallar asuba a madina a masallacin manzan Allah sai ya yi sammakon zuwa gonarsa ta dibino da take bayan garin madina ya tafi gona sai da hantsi ya ɗago kawai sai ya ga mani a jikin tufafin mani a jikin tufafinsa wanda da shi ya kwanta da sai ya ce in lamma a kabnal wadaka lanatul uruk abin da ya faɗa ke yayin da muka kwashi romo sai jijiya ta yi laushi ma'ana in ka ci abinci mai kyau ka ƙoshi wani lokaci da daddare yakan jawo maka yin mafarki ina ya yi mafarki da daddare shi bai sani ba kuma ya je ma mutane limanci sallar asuba ga shi yanzu da hantsi ya ga wannan mani a jikinsa ya kaddara a wannan baccin nasa na dare ne ya yi mafarki kamar da muka karanta ko to sai ya yi wankan janaba a wannan gonar ta ya wanke wannan maniyin a jikin tufansa ya rama sallar asuba bai dawo madina ya ce duk wanda ya bi ni sallar asuba ta ɗazu da asuba ya sake sallah ba hukunci iya kansa ya tsaya kaga wannan ya warkar da inda wanda suka bi shi sallah ba su da sallah ka san Umar yadda yake da tsanani da zai kare da sai ya zo ya bayyana ba kunya kuma zai ce duk wanda ya fi ni sallah ban sani ba na muku limanci da janaba Umar bai yi haka ba shi kadai ya sake sallah to anan muka samu wannan ka'idar in ya zama da mantuwa ne a rashin sani yayi maka sallah ba yi da alwala kaga shi ba wata alwala ba da janaba ma amma bai ce wanda ya bi shi sallah ya sake sallah ba amma in ya zama muta'ammidan nan muna maganar muta'ammida da gangan yana sane ya san bayi da alwala ya maka limanci to duk lokacin da kai ka gano cewa bayi da alwala ya maka limanci sai ka sake sallah asani sharadi na biyu na ingancin limanci Allah ya kuna ma'amuman limamin naka kare zama mamuni kare zama yanzu shi ma wani yake bi kai ma ka zo kuma ka bi shi. Nan muna zuwa tukun. Yanzu mamu, in muka ce mamu lokacin ya tare da liman. Sawa'un da shi aka fara sallah ko ba da shi aka fara ba aka ce mamu dai yanzu liman yake bi. Ai ba ya zama mamu sai a lokacin da yake tare da liman ko? In shi kada yake sallah ba za ka ce masa mamu ba. In bayan da liman ya yi sallama ya tashi yana cikin sallah ba za ka ce mana mamu ba. shi ma lokacin wani yake bi kuma sannan wani ya zo ya bi shi shi ne ce maka famanik ta dabi masa dukin gazancen naka duk wanda ya yi koyi a sallarsa da masbuki wanda shi yana ciko abin da ya tsere masa ne bayan sallamar liman au bi ma'amumi to kaji ko kuma ya yi koyi da mamu kaga ya bambanta masbuki daban mamu daban zannahu yana da san mamun nan imaman shi ne liman shi da ya zo liman yana gaba sai ya ga wani ya ɗauka shi ne liman ashe shi ma mamu ne ya yi koyi a zuciyarsa yana nufin wannan shi ne liman sai da aka yi sallama ya gane ashe wanda yake da san liman ba shi ne liman ba baɗalar salatu sallasa saɓaci saboda shi ya yi koyi ne da mamu koyi da mai koyi ko kuma koyi da masu buki a salihu sharaɗi na uku na limanci al'islamu musulunci idan ka bi zindiki sallah wa huwa ko man yaktuma al-kubra wa yuzhiru al-islam kafiri ne ya yaudare ka yuna shi musulmi ne ya malimanci sai daga baya ta bayyana laka annahu kafir inji ne a shimawi to wajabat ilayka al-i'ada kake sallah ya zama wajibi a gare ka arabi na hudu az-zukuratu mazantaka ka gane yayi mazantaka ya zama namiji ne ba mazakuta ba mazantaka ya zama namiji ne wala tasihu imamatul mar'a limancin mata baya inganta mutlaqan sake ba kaidi in an ce mutlaqan la fi faribatin wala nafilatin la rijalan wala nisaa ba za ta yi limanci a kallon farilla ba ba za ta yi a nafila ba ba za ta yi wa maza limanci ba ba za ta yi wa mata limanci a ce dai mace ta zama liman a kowane yanayi baya halatta in kuma ta zama limamiyarka ba ka da sallah yawai sai dai sallah ka tayi amma kai da ka ji ta ba ka da sallah alkamisu sharadi na biyar albulugu shine balaga fala ta sihu imamatu gairil baligi limancin wanda ba baligi ba baya inganta amma fil farz cikin sallan farilla in ana fila dai ya halatta yaro karami ya maka sallar tarawihi ko sallar tahajjudi ko qiyamul layli ya halatta da ba mu bai zuwa da ya san sallar yana da ya cika sauran sharuɗa namiji ne eh masani ya iya karatun fadiya da sura yana da ilimin fiqhu yana da alwala kawai dai matsalar ta shi bai balaga ba to za ka iya bin sallar nafila ka gane ai illa li mislihi in sallar farilla sai baya halatta yayi limanci sai ga yara ƙanana misalin السادس شرعي نشدة الأقل هنكلي ولا تسيه إمامة المجنون liman cin mahaukaci baya inganta idan ka bi liman sallah sai da aka idan sai ka gane mahaukaci ne to ka sake sallah wasakarani da mai maye mutumin da yake cikin maye tunda Allah ce la taqrabu salata wa antum sukara shi ma ba a karba masa ba ballata na kai gala mahaukaci wani tsakanin da ubangiji su ne duk da larura ce da Allah ne ya ɗora masa amma mai maye shi ya jefa kansa cikin rabuwa da hankali kuma da mu Allah ce kar a yi sallah cikin maye to da shi ma ta sababu ballantana kai a sabiu na bakwai alhurriya yanci wahi amma wannan sharadi na bakwai sharadin fil jumu'ati sharadi na cikin sallar juma'a ita kadai sallar juma'a ne bai halatta abu bawa sallah ba amma cikin salawatul kamsi makaruhi ne in yayi limanci sallah ta inganta inda ya suka sauran sharuɗa guda takwas a saminu na takwas guda tara kai assalamatu kubuta min alfisiki daga fasikanci bil jariha da gaɓoɓi ya zama limamin naka ya kubutar da gaɓoɓinsa na zahiri daga fasikanci yace fala tasiru imamatu zani limancin mazinaci baya inganta in dai kasan kai ba mazinaci bane kasan wannan limamin yana zina bai halatta ka bishi sallah in ka bishi sallah kuma ba ka da sallah sai dai in kai ma irin sa ne to sai a koma maganar illa li misli yawa wa sharibil kabri da mashayin giya ko dan tata ko barawo ka san yana yi bai tuba ba bai halatta ka bishi sallah ba at-tasiu na karshe sharadi na tara al-qudratu alal arkani samun iko abu sa zuwa da rukunan sallah limamin naka yana da ikon tsayuwa a karanta fatiha da kabara harama bai da wata larura da take hana shi tsayuwa yana iya yin ruku'u cikakke ba yi da larurar da ciwon baya da baya iya sunkuyawa yana iya yin sujjada cikakkiya bayi da larurar da ta hana shi ajiye goshinsa a ƙasa yana iya zama ya yi tahiya ya yi sallama bayi da wata larurar da take hana shi zaunawa to wannan sharaɗi ne fala ta suhu imamatul ajizi an ruku'i limancin mutumin da yake gajiyawa ga barin ruku'u masalan ga misali limancin fala ta suhu ba ta inganta illa an yakuna al-ma'mumu aidan sai dai imamin ya zamanto kuma ajizam shi ma gajiyaye ne mafi gajiyawa ne anhu ga limamu limamin ya shi yana iya tsayawa ruku'u ne ba zai iya ba shi kuma mamun ba zai iya tsayuwa ba sai dai ya salla a zaune kaga ya kasa limamu yawwa to wannan ya halarta eh amma in kai mai lafiya ne zaka iya kawo dukkan rukunai shi kuma ba zai iya kawo su ba to haramun ne ka in ka bi ba ka da sallah wa kazalika al-ajizu an ahkami salah haka nan mutumin da yake gajiyawa ga barin kawo hukunce hukuncen sallah in ka ce masa me hukuncin kabara harama farilla ne ko sunna ko musahabi bai sani ba me hukuncin karatun fatiha a cikin sallah farilla ko sunna ko musahabi bai sani ba me hukuncin ruku'u farilla ko nafila ko mustahabi ko sunna bai sani ba sujjada bai san hukunce hukuncen sallah ba bai san kabuli ba bai san ba'adi ba bai san mubtilatu salatu abubuwan da yake bata sallah ba wala tasihu imamatuhu limancin sa baya inganta illa li mislihi sai ga jahili dan uwansa eh duhu ya doki duhu wannan ba laifi eh shi bai sani ba ma mu ma bai sani ba to sai su yi kayan Allah ba da sa'a amma kai da ka san hukunce-hukuncen sallah ka san farillai da suna da mustahabbi ka san kabili ka san ba'adi ka san abubuwan da suke ɓata sallah to bai halatta ka bi shi sallah ba in ka bi shi sallah kana sallah ba ka da sallah malami ya bi jahili sallah wannan bai inganta ba waqtu lifa amma an yi sabanin qauli hal tasihu imamatu man lam yumayyiz bayna badi wa za'i shin limancin mutumin da baya iya bambanta tsakanin raji da gwaji ya ci limancin sai na inganta? Mutum ne harshensa ya yi rinjaye a kan arabiyarsa, ma'ana lukarsa yarensa ya rinjaye arabiyarsa. Wannan yana faruwa ga mutanen fasha, mutanen fasha farisawa, yawa da su yake buga misali don su ne a jami mafi kusa da larabawa. su ba sa iya faɗin gado sai za za'u lairin magzubi alaihim wala zuwali haka zaka da suna faɗa duk inda gado yake ba sa iya faɗa sa zuwaji suke faɗa to wai ya halatta kai da kake iya bambanta tsakanin babin da za'un ka bishi sallah shine saɓani wasu malamai suka ce in ya zama yana sane da harafin da yake gurin harshensa ne ba zai iya faɗa ba ya halatta ka bi sallah wannan shine kauli mafi inganci ko ƴan uwan mu bane bari wanda in babacin yayi ƙarfi a harshen ba sa iya faɗan ƙafun ko da kha'ul misali kala ka'imun ko yawa suna faɗa in sun zo wajen ka'un sai su mai da shi ha'un ka gane ka'un suna kiran shi da ha'un ne ko kuma mutumin da hausa ta fi ƙarfin harshensa ba ya faɗin babin shi ba gairin magalubi alaihi wala lali ba kuma faɗa haka ba eh kuma ba da za ka gyara ba to wai ka bi shi sallah ya sallah ko ba ka bi shi sallah wanda yarensa ya rinjaye arabiyarsa to kawai mafi inganci dai in dai yana da ilimin sallah ya cika sharaɗi harshensa ne ba zai iya ba ya halatta ka bi shi sallah kai da kake iyawa saboda mai hadisi nan da muka taba faɗa na shaidu na bilalu da maza Allah ya masa shaida shi kasa habashi ne harshensa baya faɗan shi ne ya zo kiran sallah ashadu Allah ila illa yake cewa sai maza Allah ya ce sinu bilalin inda Allah shi ne sinun din nan da kuke da kuke ji na bilalin yana cewa ashadu to a wajen Allah shi ne ruwa ne shi ne da kaga wannan in kai kiyasi da wannan hadisin sinu bilalu sinu bilalin inda Allah shinun to kaga mazala ya halatta kiran sallar kuma shin din nan da kaji shinu ne a wajen Allah to shi ma mutumin da larura ta yare tana fito ta wani harafi na larabci ya halatta ka bi shi sallah wa imamatul lahi da limancin mai barna a cikin karatun Qur'ani lahanul qawli kenan mun ma ba mun ga mu lahani yana yi wa Qur'ani lahani shi ba harshen sa bane matsalar bai koyi karatun da kyau a wajen wanda ya kamata ya koya ba ko ya haɗa Qur'ani kuma ko ya rubuta in dai a karatun yana yin barna to a bi shi ko ba a bi shi ba shi ma khilafun akwai sabanin malam wa tasihu salatu amma sallah tana inganta khalfal mukhalifi fil furu'i zinniya a bayan wanda ya saba cikin mazhabobi na haƙiƙa ka gane ai zinniya ko zanniya yawa zanniya na zato an danganta wa mazhaba zato saboda kowa yana zaton kaulinsa shi ne daidai ba malike yana ganin mazhabarsa ce ta fi dacewa abinda ya fahimta a mazhabarsa shi ne ya fi dacewa shi ma wancan yana zaton sasa mazhabar ta shafi a dace daidai ko to yana halatta yake kalmaliki kamar ba malike ya yi sallah kalfar shafi a bayan limami ba shafi wannan babu matsala bambancin mazhaba ba bambancin addini ba ne bambancin fahimta ne ijtihadi ne na malaman mazhaba alhamdulillah sai ne sai risala shafi ina za mu tashi ruhi sala shafi na nawa ina za mu tashi shafi fa shafi 406 wasaidu lillahi farauta don wasa makaruhun wannan abin karhantawa ne ka kulle rumfarka ta kasuwa ko shagonka ko ka bar ofis ɗinka ko ka bar wajen neman abincinka ka tafi jeji ana kiɗa ana wasa ana ihu ana ashare-ashare da sunan farauta wannan makaruhi ne. Wasaidu da gairin lahawi amma yin farauta ba don wasa ba don neman abinci mubahun wannan abin halattawa ne. Ka gane yayi, sawa'un farautar sana'ar ka ne ko ba sana'ar ka ba, ka fita ba don wasa ba, don ka je ka nemo nama da za ka ci ko ka sayar da iyalanka ko ka sayar ka sayi abinci. Wannan abin halattawa ne, shari'a ba ta haramta farauta ba. wa kullu ma qatalahu kalbuka almuallam duk abin da karanka wanda aka ilmantar da shi yanda ake farauta ko qatalahu ya kashe shi aw bazuka almuallam ko shahwanka da ka masa training wajen yin farauta fa ja'izun akalu cin wannan abin da shahon ko karen ya kashe halal ne fa ja'izun akalu cin sa halal ne to nan malam ya dunkule maka kare da sifar al-mu'allam shahon ma ba ya ce masa al-mu'allam to ya al-mu'allam yake a cikin karnukan farauta mai askari ya maka tarifi ya ce wa huwa shi ne wanda yake yi maka da'a in ka umarce shi yake tsawatuwa in ka tsawatar masa in ka ce kama shi zai je ko ya kama dabar kace bari zai yi bari to shine kalbu kalbu Allah wanda yake bin umarnin ka duk hali ko yana jin yunwa in ya kamo in kace ya bari zai bar dabbar ta tafi in kace ya kama zai kama an kace ya bari zai bari shine wa ma allamtu min al-jawarihi mukallibina Qur'ani ya faɗa ai ko abinda kuka musu sirri shine allamtu من الجوارح مكلبين كو مكلبين مكلبين با abun kalanta ba daga kalbu ne ai yawanci ai da kare ake farauta to wannan an halata muku ku ci abin da ya kashe fa ba wai ya kawo da rai ka yanka ba yawanci in suka zo ai a makasa suke kama dabba ko in dama sai an yi gudu daga inda kake kai kana ji gudun bare wanda kalan ayyahu naka in ya zai murkushe zai kama ta a makasa ne don karta kwaci to idan ka zo kafin ka zo ka same su ya riga ya kashe halal ne ka ci dama ma qatalahu yake abin da ya kashe ba ba wai abin da ya kama ba wa kazalika haka nan ma an fabatil jawarihu maqatilahu abinda dukkan dabbobi da suke da gaba da aka yi farauta da su irin su zaki da damusa duk suna hore su su yi farauta da su suka zartar da makatilau makasarsa kabla kudratika kafin samun ikon ka ala zakati a bisa yanka shi to ya halatta ka ci wannan abun ba mushe bane wa ma adraktahu amma abin da ka riske shi da rai qabla infajiha kafin zarcewanta li maqatili ga makasarsa lam yu'kal ba za a ci ba illa bi zakatin sai an yanka da bismillah in ka zo ka talar da barewar da karen ya kama tana da rai tana numfashi to idan ka bari a gaban ka karen ya kasa darfa kashewa to ka zama mushi dan ka riske ka da rai kuma ka ka yanka har ta zama mushi a gaban ka wannan ba za ka ci amma in ka zo ka tare da ita a mace ya kashe wannan za ka ci in ka riske ta da rai lam yi ukal illa bi zakat ba za a ci ba sai an yanka wa kulla ma sittahu duk abin da ka farauce shi bisa hamika da kibiyarka aurun hika ko mashinka fa kullu ka ci shi halal ne ko da kafin ka zo ka same shi kibiyar ko mashin ya kashe shi za a ko fa in adrakta zakatahu shi ma da ka harbe shi da kibiya ko mashi in ka liski yanka shi ka same shi da rai to fa zakki ka yanka shi dama ba sa rabuwa da wuka a kunkumin su daga sun zo sun talar da rai za su gane wuka su bismillah su yanka wa in fata bi nafsihi idan ya gudu da kansa ka eh abin da ka harba da kibiyar ko ka harbe shi da mashi kibiyar ka ko mashin ka yana jikinsa kuma ya gudu kasa akwai masu ƙarfi ƙalamin harbi ko ƙalamin mashi ba zai iya kwantar da su take ba to duk da haka fa kulu ka ci shi idza qataltahu idza qatalahu sahamuka in dai kibiyar ka sai ta kashe shi ka zo ka same shi a mace kuma ga kibiyar ka a jikinsa kowa yana wa kibiyar sa heda ko ko mutum dubu ne suka fito farauta kowa ya san kibiyar su mafarautar ko yan uwan fulani masu kwari da maka in aka yi harbi in suka zo in dai za su faɗi gaskiya za ta wani kibiyar wani ne ko ai sun sani to kai ma yanzu da ka harbe ta ta mutu in kibiyar ka ce a jiki ita kadai to ya halatta ka ci amma in ka sami kibiyar ka da kibiyar wani baka san kuma tawaye ba wannan nan musulmi ne ko ba musulmi ba ya yi bismillah kafin ya harba ko bai yi ba to wannan haramun ne don ba ka da yaƙinin kibiyar ka sai ta kashe ko kibiyar wani ina fata an gane yawwa ka cire kibiyar ka bar mushe ka tafi amma in kibiyar ka sai kaɗai a jiki aurum yi ka ko mashin ka ka zo ka same ta a mace to fa kulu ka ci shi halal ne kana da yaƙinin makamin ka ne ya kashe fa in adarakta zakatahu shi ma in ka riski yanka shi fa zaki ah ko na yi kasa malam ya bi ta anka matukar bai kwana ba a gare ka yau ka harbe shi da kibiya ko mashin sai ya gudu ya shiga wani sulkuki ka zo kai nema kai nema baka samu sai ka koma washe gari da ka zo yana gurgura har ya fito baka nan gashi ka same shi a mace da kibiyarka wannan sharaɗin ya hana ka ci wannan dabba saboda ya kwana bayan tafiyarka a cikin daren nan kafin garewa ya baka da yaƙini cibiyarka sai ta kashe shi ko wani abu daban ne ya kashe baka da yaƙini ka gane ai wakila amma wasu malamai suka ce inna ma zalika ko wannan hani da aka yi fi ma ba ta anka cikin wanda ya kwana gabalinka baka same shi a ranar ba sai washe gari wanda aka hana shi min ma katala hul jawari abinda gabofi na karnuka suka kashe shi ne aka hana masa kare ka tura masa ko shawa ko wani abu ya kama shi yana kici kici sai ya kwaci ka neme shi ka rasa washe gari ka zo ka same shi kalan ya masa rauni dama a makasa ya kama shi to wannan mushe ne ba za ka su ba a wannan kauli na biyu suka ce wa amma samu amma kibiya yuzadu da aka same ta fi makafili a cikin makasa kibiyar taka a wuya ne ko a ciki inda ana tunanin kibiyar nan duk inda dabban nan ta je ba za ta rayu da ita ba ka gane ai sai kuma ka neme ta karasa ta shiga wani surkuki na duhuwa to fala ba asa babu laifi bi akali da cinsa ko da ya kwana in dai kibiyar ka ce to amma fa idan ka harbe ta a cinye ne misali ko a kafa inda ba makasa ba ta gudu wa shekari ka zo ka same ta a mata da kibiyar wannan ba za ka ci inda ya kawo sharaɗin yujadu fi maqatilihi in ya zama yujadu fi gairi maqatilihi wannan fala ta akulu ba za ka ci yawa tuna ko ba makasa bane alhamdulillah ni ta ce wato kale in siya ne wato da sai a ga wal aqidat saura ka dan mu gama farauta wala tu kalul insiyat ba a cin dabbar gida ita ce insiya akuya ko tinkiya ko laƙumi ko sanuwa bima yi kalu bi sadu da hanyar da ake halatta cin dabbar farauta da shi ba za ka samu akuya ka ce bismillah ka tsirke ta da kibiya ka ce ai an ce a halbu barewa ai bismillah ko to wannan mushe ne in dai masa wanda za ka rayu ko kayan ka ba a ci ba ko ka tuna mata kare ya je ya kashe ka ce ai ka sake shi da bismillah wannan ba zai yiwu ba ka gane ai kuma ko da a daji ka same ta a cikin bareyi in dai akuya ce ko tinkiya sai dai ka tsare mata gudu ka kama ka yanka saboda mai askari ya ce mana wani dudul musta'anis la yukhriju an sunnati mun kan sanna a askari zaurantuwar almusta'anis shine insiya dabbar gida ce ta gudu wani hukumu bi sai da kaje ta shiga dabbobin daji akuya ce ta gudu ta shiga cikin bareyi tana kiwo tana kwana tare da su to in ka same ta ka halga da kibiya in ta mutu ba za a ci la yukrijuhu an sunnati yake baya fitar da shi daga sunnata ta yanka yawwa tana nan a sunnata ta yanka ba ta zama barewa ko gada ko kauna ko raƙumin dawa ba alhamdulillah sai ne askar mali yakubu ya fito ba to ya ga gona su shafi na nawa askari 279 fasulun yushtaradu fil murabahati anya ko wannan mun karasa wancan kasalin anya To, da saba'in da takwas ke Yau, fasulun ya zuzu bai'ul ga'ibi, kowa, kace da saba'in da tara kuma kace fasali yauwa da saba'in da takwas ne. Fasulun, nadewa ke nan insha Allah, ya zuzu bai'ul ga'ibi, cinikin abin da baya nan yana halatta. Ala ru'uyatil mutaqaddima amma abu sa ganin da ta gabata kafin ranar cinikin. Kana da wani katon bijiminka ko sanuwarka. Za ka sai da ita mai saya ya zo amma ka tafi kiwo. Kuma ka taɓa nuna masa ita jiya ko sai kalan jiya. To babu laifi a yi cinikinta. In ta dawo sai a bashi ita. ko gida ne a wani gari kun taɓa zuwa da shi ya ga gidan yanzu kuma kuna wannan garin a yi cinikin gidan wannan ya halatta eh inda ya taɓa ganinsa amma fa tsakanin ganin da cinikin fi ma yi utamanu tagayyuru cikin abin da ake amincewa jirkitarsa sani wannan dai da na ganta jiya ko shekaran jiya zai yi wuya a ce zuwa yau ta rame ko? Ko ta rabu. Ko? Tunda har an ce ta tafi kiwo kaga baya tunanin tana jinya. To wannan ya halatta tunda an amince wa jirkitarsa. Ko gida ne a wani gari misali, ka gan shi wata biyu uku kai ko wata shida ne ma. Yanzu za ka yi cinikinsa ko baka ƙara ganinsa ba don ba ka tunanin wani abu zai canja wanda har zai rage masa kima a ɗan wata uku hudu kawai. wa ala ru'yatil ba'd sannan ya halatta a yi cinikin abu abu ganin wani bangare kamar buhun hatsi da a sa cukuman ai ba duka aka gani ba a ɗebo a zuba ma a tafin hannu kaga bangare ka gani ko masu bandar kifi a baga ko a maiduguri in aka kawo kwalin kifi guda ɗaya ake buɗewa a juye ko a yi cinikin sauran ala ru'yatil ba'd a bisa ganin wannan wani kwali ɗaya kawai da aka gani ko buhun dibino a juya buhu ɗaya buhunan dibino a ce duk sauran haka suke ko buhun lemu a juya buhu ɗaya a ce duk sauran haka suke duka ya halatta to amma fa fa in kalafa baki idan wannan da aka gani ya saba wa sauran don suna ha'inci a sa mummuna daga ƙasa ko a fara zuba ƙaiƙayi na hatsi kusan sulusun ko kwatan buhun sannan a zo a zuba tsaba mai kyau in ka zo da cikuman ka cikumo tsakiya mai kyau ne amma a can ƙasan an zuba mara kyau to idan aka juye kaga ya saƙa wa sauran bai kai kyan wanda aka nuna ma ba to sabatar kiyaru zaɓi ya tabbata in ya yi maka a haka ciniki ya tabbata in bai ma ba to a baka kudinka kamar masa kayansa wa kal asali da kuma kaman zuma wa nahwi da makamancin zuma fi wi'a'i a cikin mazubinsa ka gane ai zuma ce a ƙwarya misali ko a cikin tandu na zuma aka zo aka ɗan tsiyayo kaɗan ka gani ko a ƙwarya ne aka ɗebo a cokali aka baka to idan ka je ka juye ka ga har ƙasan ƙwaryar haka yake ko har ƙasan golar haka yake ba su zuba tsohuwa bakar zuma a ƙasa su zo sun da falasa ka a sama ba to shi ma ciniki ya tabbata amma in ka ga abin da yake ƙasa ya saba wa abin da ka gani a sama to tabbatar ki ya ko ka dawo da ita a baka kuɗinka ko kuma ka riƙe ta a haka in ta yi ma a haka wa ma lahu sinwanu abin da yake da tagwai ko siwanu eh abin da yake da abokin haɗi, ka gane ai, ya halatta biru ya yi a yi cinikinsa da ganin siwanu ɗin, tsayan, kamar takalmi ne, ko? An kaga takalmi ai babu, ai ba sai da ƙwaya ɗaya. Walin dama da hagu ne, to ya halatta ka yi cinikinsa an kaga walin dama kaɗai ko kaga walin hagu. Sannan an kawo ɗayan in shi ma ya daidai da shi kasan da duka ne suke takalmi na hannu ne ko ba kamfani ba ne zai yi ɗaya ya fi ɗaya fata mai kyau kai har na kamfanin ma akan samu ɗaya wani kaga kansa bai kai ɗayan ba to shi ma haka ne in ya yi daidai da ɗan uwan da aka nuna maka ciniki ya tabba in ya saba kana da zabi yake kalbi ɗiki kamar kankana ka zo kai cinikin gonar kankana ko an tsinko ta an tare a yanka guda ɗaya ba ana alƙali ba? Eh? Yawwa, suna ta alƙali. A yanka guda ɗaya a nuna maka a ce duk sauran haka suke tare aka shuka su, tare aka musu feshi, tare aka sa taki, tare aka noma. Kuma shi ne sauran bayi da yaƙinin cewa duk haka suke ko kuma a'a za a samu wacce ta saba. To ya halatta a yi cinikinsu gaba ɗaya idan aka ga guda ɗaya. Ka gane ai. to amma in ya je ya yanka ya ga akasarinta ba haka take ba to yana da zaɓi ya kawo maka ita a yankin ya nuna maka ka bashi kuɗin ka in ta yi masa kuma amma akasari haka suke dan an samu kaɗan sun saba wannan ba da magana wa ruman ko haka nan da ruman a ga wani ɓangaren sa a yi ciniki wal jauzi da kwakwa a fasa guda ɗaya gani jauzir hindi wal lauzi da kwaikwaye wa nawi da baka mai har da mawzu din ma ayaba kafa akwai jawzu akwai lawzu akwai mawzu al jawzu shi tace kwakwa al lawzu kwaikwaye al mawzu ayaba wal ga'ibi to alhamdulillah sai wa bai'ul ga'ibi wa wala dafi ne ala sifa ba sai ma ya galubu musadafatuhu alaiha sai me ta'alimul muta'allim shafi na nawa shafi na tamanin da shida to ina za mu tashi ta'alimi shafi na tamanin da shida to tamanin da bakwai ne to ina ne ƙala buzur jamhir ko buzur jamhir eh waziru anusharwana wazirin sarkin falisa ne anusharwana yanzu mai shari ya saba lamba ta biyu ka gane ai ba shi ibrahim ya gaya maka ba a cikin diwani salo a kisra a nusharwa na ja a muhammadu wa qad wa hal qad ataka al mujizanu mukaddira da mujizanu da anusharwanu da shi bugum jamhir duka suna ne farisiya shi anusharwanu shine sarkin farisa a zamanin amma fa ba a zamanin manzo Allah ba Allahun magana ya kisra ne, ko? To daga baya bayan dole su banu umayya ko banu abbas ne sun yi sarki mai suna anusharwa. Shi kuma buzur jamhir dinnan wazirinsa ne, mai shari'a ce wa kana aƙilan mutum ne mai kaifin hankali da basira, kamilan kuma kamilin mutum ne, yana da hangen nesa, kuma masanin ɗibbu ne. yace idza ra'aita rajula yukthiru al-kalama idan ka ga mutum yana yawaita surutu to fansaikin bijununi ka kankance da haukasa wannan ma haukaci da bai da hansu mutum ya dinga zance ka kamar rediyo faɗi ba a tambaye ka ba ko a majalisa ta masu hiran ka ga mutumin da ya fiye surutu to yana da ƙarancin hankali ya yi lamba ta uku ai hukum ka yanke hukunci ya kinan da sakankan cewa bijinuni da haukarsa ya annal aƙila domin mutum mai hankali la ya biyu an fasa ba zai tozarta numfashinsa ba da Allah yake lissafa masa a duniya fi ma la ya ani cikin abin da bayi da wani ma'ana bayi da wani amfani ba ma wai ya biyu auƙasa ba an fasa numfashin nan duk wanda ya fita fa ya tafi kenan kuma an kirga ta a cikin lissafin numfashin da aka arzuta ka da shi a rayuwar duniya kuma ka zauna kana numfashi kana surutun banza wanda ba zai amfani ka wannan ai hauka ne mai hankali ba zai yadda da wannan ba wa qala ali karamallahu wajhahu sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda ya ce idza tammal aqal idan hankali ya cika na kasal kalamu to zance na tawaya ka gane ai idan hankali ya kai kololuwa to gwargwani yadda hankalin ne ya kai gwargwani yadda zancen kuma zai dinga sauka za ka ga mutum baya magana sai abin da ya zama dole sai ya yi magana idan ka ga kuma zance ya yi yawa to hankalin kuma ya sauka yawa birdani na yakka riƙani ayyaka faruki da ƙarar musannifu mai wallafa wannan littafi na ta'alimi shi kuma yace ittafaqa fi hadal ma'ana wani baiti da na wallafa ya yi ittifaƙi gare ni cikin wannan ma'ana ta zancen saidu na Ali, iza tamma al'aƙalu na ƙasar kalamu, sai na tsara wani baiti na ce, iza tamma aƙalul mari iƙalla kalamuhu wa aikin bi humƙil mari in kana muktira. Ya ce, iza yayin da aƙalul mari hankalin mutum tamma ya cika, to ƙalla kalamuhu, kalamuhu zancensa kuma ƙalla zai karanta. wa aikin ka sakankance ka yi yaƙini ka tabbatar bi humƙin mar'i da wautar mutum in kana mukusira in ya kasance mai yawan surutu in dai zama mukusiran mai yawan surutu to ka tabbatar wannan wawa ne bai da cikakken hankali ai mukusiran din nan bi kalami mai yawaita zancensa wala ya takallamu wa ya takallamu bi ma la yuhimmuhu yana ta magana da abin da bai dame shi ba kai fala ko yaya mai yawan surutu ba zai zama mahaukaci ba huwa tabi'u umri ko nafisin yawan surutun nan shine tozarta rayuwa wacce take mai tsada mai kima yana tozarta ta fi takallumin fi takallumi kalamin kasisin cikin zance wanda yake zance ne kasisin kaskantacce wanda ba zai jawo masa wani amfani a rayuwarsa ta duniya ba ba zai jawo masa lada da zai amfani da a lahira ba haka kawai ka ɓata lokacinka wanda yake mai tsada shi ne za kake shuka lahirarka a ciki kuma ka bar shi ya tafi a banza cikin surutu ta yaya mai wannan ba za a kira su mahaukaci ba a cikin addinin musulunci sai yace ne to alhamdulillah wa qala akar ba al-mutqu zainu wasu kutu kalama sai ne hamziya shafi na nawa shafi na goma sha ɗaya ina ne karu matnabsuhu fa ma yaqdiru su wa ala qalbihi wal fahsha'u azumat ni'matul ilahi alayhi فاستقلت لذكره العظماء جهلت قومه عليه فأبغاه وأقله المدأبه الإجباء yace karin wata nafsuhu nafsuhu ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karu mata ta girmama ta bangaren daraja me shi yace maka yi wa tsahurat an kulli aibi ma'ana karin waɗannan ta tsarkaka ga barin dukkan wani na ƙasa ko aibi fa ma yakduru su'u as-su'u mummunan aiki alqabihu fama ya kudu bai taɓa tsirgawa ba ala kalbi a bisa zuciyar manzan Allah. Wala alfahasha wala alfahasha shine munkari abin shari'a ba ta su. Da ɗai a ransa ya ji kai yana sha'awar yin zina, ko yana sha'awar shan giya, ko yana sha'awar sata, ko ya yi sha'awar ƙarya, bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar manzan Allah. Wannan kuma wai ba bayan isa ba fa, tun da aka aife shi har ya taso, ko irin ɗan ɗauke-ɗauken abin da yara suke yi su ga uwarsu ko ubansu ya yi wani galala da wani abu su ɗauka su cinye ko su ɓoye ba a ba su ba kasa wannan ba laifi ba ne a gun ƙananan yara inda ba su mallaki hankalin su ba to ko irin wannan maza Allah bai taɓa yi ba ba bai taɓa yi ba bai taɓa sha'awa ko tunanin yin wannan ba a su fa ma ya kuɗi bai taɓa tarsuwa ba ala naf ala qalbihi a zuciyarsa ballantana uwa uba alfahasha alfahasha azubati ni'matul ilahi alai ni'matul ilahi ni'man nan ta Allah tabaraka wa ta'ala azumar ta girmama fa alaihi ga manzon Allah duk inda ni'imar Allah take yayi wa manzon Allah ita fastaqallat bi zikrihi al-uzama'u al-uzama'u masu girma a wajen Allah hum rusul wal anbiya' su ne manzanni da annabawa fasta kallat ta gajiya ai ajabat da zikirihi ga ambatan irin wannan ni'ima da Allah ya wa manzan Allah ko su ba za su iya gaya maka ga girman ni'imar da Allah ya wa manzan Allah ba ballantana mu ga magari wanda ba manzanni ba ba annabawa ba jahilat qaumu qaumuhu mutanansa quraishu jahilat alai ta yi jahilci ga manzan Allah sun ce masa sha'iru sun ce masa majununu sun ce masa kahinu sun ce masa eh kazzabun wal iyazu billah ko sun ce wa qalu sahirun kazzab ba abin da basu gaya masa ba na bakar magana fa a gaba amma ya lumtsa ido kaman ba shi aka gaya fa a gaba ya lumtse ma'ana ya shanye ko a fuskarsa ba a gani ba sai malake wa akul hilmi kaga shi ma abocin haƙuri da abu guda ma al'adarsa al'ijiba'u limtsewa in dai mutum ma abocin haƙuri ne to ɗabi'arsa ne da abu ɗin ɗabi'a da al'ada ka da abi ali fir'auna da abu al'adar ma abocin haƙuri al'ijiba'u shi ne limtsewa kai masa laifi kaman ya nuna kaman ma bai san kai ka tuce shi a gabansa ya san kai amma ko a fuskarsa ba zai nuna maka wai ka cuce shi ba ballanta na yi bakar magana ko ya dau mataki ko ya ce sai an biya shi ko sai ya rama to da ma abocin hakuri ai da abuhu al-igda'u mun samu guda uku to alhamdulillah sai ne ina mai kashibul ilbas kafi kafi na ɗari da goma sha tara kashibul ilbas tabi ɗari da sha tara ina ne ونقل إمام شعراني إمام عبد الوهاب شعراني نقل يا نقل تولم في أن شيخي دك شيخ سيدي محمد المغربي annahu qala cewa shi sayyidi Muhammad al-Maghribi ya ce idza arada Allah an yakluba imana abdihi inda al-maut idan Allah yayi nufin ya tude imanin bawansa lokacin da ya zo mutuwa in Allah ya kunta wa bawa mutuwa babu imani to sallatahu ala waliyyin sai ya ɗora shi akan wani waliyi daga yin auliya yi daga cikin waliyan Allah fa yu'ziyahu sai ya dinga cutar da wannan waliyi ya dinga ce masa kafiri mushriki dan bid'a fasiki zindiki yayi kaza ya dinga masa kazafi iri iri wannan alama ne na Allah yana so ya kashe wannan mutumin ba tare da imani wa hadha alladhi zakarahu wannan abin da sai da Muhammadu Magribi ya faɗa cewa aradallahu an yusliba imana abdihi huwa su'ul khatima shine mummunan cikawa bi ainihi da ainihin da akai mutum ya mutu ba imani faqad qala al-ghazali fil ihya shehu yace haƙiƙa imam ghazali ya faɗa cikin littafin sa ihya ulumuddin yace fa in qulta in kata illa akthara haula ko yawancin waɗannan masu zagin waliyai da kafirta su da cutar da su, yawancinsu yanzu a kautu tsoronsu yana komawa, ila su ilkatima zuwa ga mummunar cikawa. Ka gane ai, to fa ma ma'ana su ilkatima ne ma'anar mummunar cikawa ne, katimatu su'i ko su ilkatima duk ana fada, ko a ce katimatu su'i ko a ce su ilkatima. to yake fa alam ka sani anna su alkatimati mummunan cikawa ala rutubatain ta tabbata akan matakai guda biyu ihdahuma ɗaya daga cikin su a azamu shine mafi girman bala'i min al-ukhra akan ɗayan fa amma rutubatul azimatu amma martaba mai girma alha'ilatu mai firgitarwa an ya galiba alal qalbi inda sakaratul mauti rabuwa da imanin nan ya yi rinjaye ga zuciyar bawa lokacin da ya zo mutuwa wa zuhuri a hawali da bayyanar abubuwan tsoro na mutuwa abin da zai rinjaye zuciyarsa in mashakku ko dai shakku cikin lamarin Allah lokacin da ya zo mutuwa ana neman ya sami yaƙini da sabaki sai ya dinga shakku wai dai addinin musulunta nan fa gaskiya ne wa immal juhudi ko kuma jayayya shi da inkari da ce shi bai ma yadda ma addinin musuluncin gaskiya ba ne ko ya ce bai yadda da Allah kaɗai ne abin bauta ba ko ya ce bai yadda da annabi Muhammadu manzan Allah ne ba to wannan shi ne mafi bala'in katimatun su ka tuqbadu ruhu sai a karɓo ran bawa ala hali galabatul jahudi a bisa halin rinjayen wannan jayayyar da yake yi au shakki ko shakku da yake yi game da lamarin Allah fa yakunu ma galaba ala alqalbi sai ya zama abin da yake rinjaye ga wannan zuciyar min qudatil jahudi na kudurta wannan jayayyar sai ya zama hijaban shamaki bainahu wa bainal lahi ta'ala ya tsare tsakaninsa da ubangiji Allah ta'ala abada har abada har ya mutu a cikin wannan hali wa zalika wannan yaqtadi al-bu'd da'im yana hukunta nesantar bawa gabanin ubangijinsa ad-da'imu madawamin nesanta wal azabu da kuma azaba al mukallad abin dawamarwa tunda ya mutu ba imani kaga ya mutu ba musulmi ba kenan wasaniya daya nau'i na cikawa babu imani wa hiya duna ita bata kai waccan bala'i ba an ya galiba ala qalbi inda al mauti shine yayi rinjaye a zuciyarsa lokacin mutuwa hubbu amrin san wani al'amari min umuri duniya na al'amuran duniya ya zama ya mutu yana bala'in san kuɗi amma dai yana tare da musulunci shi a ransa ba Allah ne da manzansa ba ba addininsa ba ne damuwarsa kawai shi ta ya zai samu kuɗi ta ya zai samu mulki wa shahawatin da wata sha'awa min shahawata na sha'awar duniya fa yutamassalu zalika fi qalbi ko fa yatamassalu zalika wannan san duniyar da sha'awarta sai ya dinga misaltuwa a cikin zuciyarsa wa yastadriku sai ya dilmiyar da tunaninsa da hankalinsa hatta la ya buƙali da ƙalli fi cikin lafiya mutta si'un da gairi har zama ba wani abin da yake yalwatar waninsa ka gane ai tunanin Allah ko manzansa la yakka si'u baya yalwatuwa ko la ya buƙa baya wazuwa lil qalbi a cikin zuciyar nan fifi duka hala a wannan halin fa yattafiqu qabdu ruhu sai karɓar ransa ya dace fifi duka alhali a cikin wannan halin na san duniya da sha'awa babu Allah da manzansa ko tunanin lahira ko addini a cikin zuciyar kawai ya zai samu kuɗi fa yakunu istigraqu qalbihi dilmiyar zuciyarsa ya zamanto bihi da wannan tunani ne munakkasan ra'asu sahuko yana mai sunkuyar da kansa ila duniya zuwa ga duniya wa sarifan wajawo yana juya fuskarsa ilaiha zuwa ga duniya to wa mahaman sarafa alwajhu anillahi ta'ala ko ba yaushe zuciyar bawa ta juya ga barin Allah ta'ala to hasalal hijabu shamaki yana tabbata tsakanin bawa da ubangiji in da zuciyar nan ta waiwaya ta bar Allah tana hangen wani abu daban to a wannan halin wannan bawan an sa shamaki tsakaninsa da Allah wa mahama hasalan hijabu ko yaushe kuma shamaki ya kasance tsakanin bawa da ubangiji nazalal azabu azabu azatu ci daga bawa in naran lahu narul lahil muqada domin wutan nan ta Allah a bar hurawa a bar rurawa la ta akuzu ba ta kama kowa illa al mahjubina anhu sai ababen sha makancewa ga barin Allah in ta a nan zata imamu gazali ya kare minhu daga ihya ulumuddin to alhamdulillah wa yu'ayyidu hadha al-kalam qawluhu ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna thumma innahum la kalu al-jahim gobe za mu tashi anan insha Allah sai me to ina ne nahu kashiful ilbas yayi likita-likita al'ilban kuma yana allabus allubusu daban allabusu daban allubusu tufafi na allibasu rawa fata allabusu shi ne rikici a gane wala talibin haka bilbaɗi ko ne mai ahalar yake cewa za ta ainihin na jafin musulun mahalluha to gaban fa fa inin tabbas in ta likita an rasa gane ina ne ta taba ina shine shine iltibasi kashiful ilbasi yayi rikici yawa da fata na Allah an fayyata da katin abul abbas sai ne Allah wal wadi shafi na nawa shafi na 160 to ina za mu tashi To, tamrinat, tamrini na nawa, na biyu, bayyana jami'a a sama'al mushtaqqa ka bayyana mana baki ɗayan sunaye ababen tsagowa fil ibaratul ati a cikin ibarori masu zuwa. Ibara ta farko, al'adabu ko shi ladabi, zinatun, ado ne filgina cikin wadata. zama mutum yana da wadata duki Allah ya masa nima da arziki na duniya kuma yana da ladabi na addini an ce ladabi a gun malamai suna nufin ladabin bawa ga ubangiji yana biyayya mu yawanci a an ce wani yana da ladabi sai a sai ga kamar yaro karami ne da yake yin biyayya ga iyayensa da na gaba da shi ko to ba haka adada yake nufi ba a ta'arifi na addini ba na luga na adab na jahiliya ba. Aka ce al'adabu ana nufin riko da addini, zinatun ado ne firjina cikin wadata, kanzun kuma taska ce wanda ba ta ƙarewa inda alhaja a lokacin bukata. Aunin taimako ce alal muru'atu abu fa mutunci. Sahibin shi adab din nan aboki ne, fil majalisa a cikin wajen zama. mu'nisun mai tsebe kewa ne fil wahadatu cikin kadaituwa menene ta'amuru bihil qulubul wahiya alqulubu zukata alwahiya wanda suke fanko ba komai a cikin ta ta'amuru tana rayuwa bihi da shi aka ce wahi abinda ba bai da komai kamar guri ne fili aka ce kuma ta'amuru bihi tana rayuwa an gina ta kenan zukatan da ba komai a ciki tana ginuwa da ayyukan alkhairi bihi da wannan adabin eh akwai ya'u a gudun wahiya ne waha ya kawo amma wannan tazarar ya nuna maka akwai wani harafi da aka shafi wata ya bihil albabu almayyita al'albabu zukata haka ta ulul albabu ya ke nufi ma'abota hankali amma asali da zuciya ake nufi al'albabu zukata ta haya al'albabu almayyita zukata matattu ta haya tana rayuwa bihi da wannan adam din wa tanfudu bihil absarul kalila al'abusaru maganai alkalila wata ta dakushe ganinta ya dakushe saboda dindimi ko wani larura na rashin gani tamfuzu tana zarcewa da gani bihi da wannan adam waidurku bihi ɗalibuna a ɗalibuna ɗalibai na ilimi yudiriku suna riska bihi da wannan adam ɗin ma yi hau yana abin da suke ƙoƙarin aikatawa ko suke nema alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya ja mana dukkan bukatunmu da bukatun da musulka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله